أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara hadurin a markaz ahalus sunna da jama'a wanda yangul karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 20 juma'a 14 ga wata na rabiul awwal hijira shekara 1445 wanda ya dace da 29 ga watan tara 2023 a darasinmu na sati da ya gabata mun tsaya aya ta 33 yau insha Allah za mu tashi aya ta 34 kayan nan kamar da muka saba alƙashin addinu an nasiha muna da kira iri biyu ga 'yan uwa na najeriya kiran warko da shawara ga dukkan ahalus sunna na najeriya me yasa muke kiran najeriya a irin wannan hali muna fata mutanen najeriya ko malaman najeriya na sunna za kuma Allah godiya da ya sa ku jagororin kira zuwa ga addinin Allah zuwa ga sunna a duniya duk da dai bahaushe ke jin magana duk da har ta kai ga ingilishi don akwai masu zuwa da'awa cikin turai har zuwa amurka akan da'awa ta zuwa kitabo sunna kun za kuma allah godiya kan wannan jagoranci da allah ba ku dalilin haka abu da yawa za ku yi a can ya ƙetare ku ya kai ga duniya babban kira da muke ga manya masu kwadi a ji shawara ce ya kamata a ce kun yi wani kwamiti na musamman na malaman suna da inda suke kowane ra'ayi gare shi ku samu wata mahaɗa wadda duk abin da ya fuskanto ma ahadu suna na fatawa wani saɓani wani kuskure a ce akwai wata mahaɗa wadda za a haɗu a tsaye da malami a zanzage magana a ba mai gaskiya gaskiya mara gaskiya rashin gaskiya a san me kyakkyawa alƙibla kan wannan mas'ala a ci gaba kuma a shiga wata daban ma irin wannan wani malami kaji babban malami ya hawani da magana wani lokaci har da bakan magana kai har ta kai ma ga kawo zaki ko sauransu abin ya yi muni gaskiyar magana ya kamata a samu zama na musamman bayan malami ya yi kaga almajiri wanda bai kai komi ba wai shi ma ramuwa zai wa wata malamin ko ya kare shi shi ma ya ce wuta shi kuma wannan social media wannan wannan resources wannan yan mai an haɗa abu su yi tsaya da abu duk a rika cuza bakin ciki da gaba tsakanin al'umma muna fata Allah ya sa ku fahimci haka ba wani bangare kowa bai da wasu na a hada wuri guda a samu takara ta bincike mas'ala ga daidai ga kuskure amma abu kaɗan kan fatawa kan kaza mutum guda yi a san a tsaya da abu gaskiya aibu ne abin ba a samu cikin su wancan yan gargajiya ko yan bida ba samu cikin su Allah sa a gani kira na biyu mas'alar so da yawa za ka shirin wannan manganu ka ji ahalu sunna mai talafin sunna iya aibanta izala ƙungiyar izala ko yan izala yan wa lokaci duk mai da'awar sunna lokacin da kake aibanta izala kana rushe kanka ne saboda yau duk duniyar sunna ta kira sunna yin bahaushe ke ko a nigeria ko a nijar ko a ina ko ghana ko ina ne duk da kake hausa da kace kace yan zada to an ji sunna da kace yan zada bata tuni kai ma bata ce ina wajen ba su gane ko dan wa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la shukru la shukru nas duk wanda bai godiya mutane bai godiya ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ke magana ga musulmi yake ce ansar ko amshi masu kama addinin gudunmuwa ko san ansar ya ce ko amshi masu kyautawa ko amshi kyautata wasu ko kawar da kai game da munna wasu a san sun yi alheri ɗan wa ƙungiyar izala ko ya san me wannan ƙungiya kaka yake da afaral ko wancan ko wannan kakar ƙungiyar diba me ya ma'anin ƙungiyar iya aiki da maganar mun bar ƙungiyar ba ɗan ƙungiyar ko ka za ka za me ya ma'anin ƙungiyar da aka wata kowa ya san ko wannan ƙungiyar kan kiran al'umma kowa san nan kasashen ɗan shekara hamsin sattin ya san da haka yanzu aka tashi cikin shirka da Allah bid'a ba kun yi wuce dama shirka dumu a kirayen aljini a kashe wannan a yi kurciyar ƙur'ani a rubuta da jini a rubuta a sasa a kalanga a ba kare ci duk kayi sakarci na shirka da Allah dumu kamar arna haka malamin su sai haka aka tashi a nan kasashen kowa sai aikin wannan kungiya wanda kowa sai za ka da yawa masu aibanta ta wallahi sun amfana ta wannan kungiya suka amfana suka gane masu nan amma ba su abin suka yi kungiyar an kuwa mu mu zo kungiyar da abin da ta yi tabbas ta shirka alheri in ka wani shari ko wani banna wani kuskuren wani a cikin ta ne kuwa da haka ka kama sunan aibanta kungiyar zala wallahi kana rushe kanka ne ka ce kaza lafi kaza da wani yi ya yi malahiya amma ka aibanta wani kungiya bayan alkhairin da shi guda dole a gode mana kungiya aikin alkhairu da take kuma kungiya kungiya ce akwai kurakurai na wajen ma'aikata ko masu aiki a cikinta amma aikin mana kuskuren mai wa'azi a cikinta bai suka abin zai kira domin duk da kai tana kira na zuwa kitabu su har ma wata yaudara ta akwai musulmi a najeriya yanzu masu nayanta ya ce za a yi taro ta rigima ga kungiya ce ga yana zala kuma ga salafiya tuni yau ne yaudara ce me kuma na kungiya zala kira ka kamo sunna kada ma tuni ku ba kamu ka tare ba ku ya daga yan salafiya gaba ga yan zara gaba wannan kuskure ne kan ku yarda ba wani salafiya izala mun wata aiki da kitabu sunna salafiya aqida ce da kungiya ce salafiya ba kungiya bace ba aqida ce tsakanin salafiya masu aiki da kitabu wa sunna akan fahimtar magabata na kwarai cin salafiya ma mu da makamin kungiya irin zara daban salafiya daban wallahi wannan yau tara ce gaskiya magana yan uwa kullum muna maimaitawa mu da izala da godiya dole a gode musu kurakuri Allah gafarta musu inda kuskure a zo a gyara shi mai alkhairi in da kuskure a gyara amma ka aiwata kungiyar gaba daya wallahi kana rushe kanka ne Allah taimake mu sai wani ina ka tambaya ce yake yi cewa akwai wani abin sha ya ce ko gwam ko menene gwam ya ce dai ana sha ko ana mayi mu san shi da gaskiya shi dan wa amma gwamnati ma menene ne mu ji me yasa ba da gum to sai ka san shi ne to kenan kana yi wata taba ce gum ce akwai akwai zurfan da akwai zurfan da kenan yan uwa duk abin da abu muna da kalama gajera daga nan sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum musulun haram kullum ma kama alfawar kamar da abin da yake sa su da abin da sa a yi maye kun haramun gwamki ne gwamki ne mami ne ne da abin za a sha a yi su kun haramun ne wajen ba wani bata lokaci sai ma magani mami ne da sa su ko magani ne ku gane a nan sallar sallar ya ce ba a sanya ma ba al'umma ta cikin magani sai a sa haramta mata ko da tana wani magani inda na sa su haramun annabi ya hana magani da abin da yake sa su mamaye magani magana sai dan uwa na ga yanzu sun mun mai sai da mun daga dazu a wani wata sabga wani ya kiraye ni kaman suna maganganu wai cewa an ce malam Iliya ya zama dan siyasa dan uwa wa haramta malamin siyasa kenan siyasa ta yin sukace ku sai haka ne magana kenan ta yin sukace haka ce duka yin sukace su yi abin ya kyau abin da nake magana wannan ra'ayi ne ni na sama kaina masala ta da'awa ne ce da bai dacewa a ce ina siyasa kaza wanda ni sama kaina ra'ayi na gama kotu siyasa ne shiga ba mai hana ni kuma abin da yake yin wasu da yawa mutane an kai wani bayani duk lokacin da wani ya fahimci wani bayani iya goyon bayan wani ko da iya da gaskiya ya ce ka kuma wancan bangaren a nan maka yi kan kudu ba cikin lokacin kamfani na taɓa wata kudu ba nan ina ƙarewa nan aka jani ina zo gida waya ta koma kan gida su ke kuma an kwan biyu wani bayani kuma su kuma sun zubta suke suwa ka koma can kuma kowanne da kayan wani bayani saɓa ne ce kana can yan wa akwai lokaci wani kira iya zawa dole a gaya mutane gaskiya bakin abin da ga shine daidai na nasiha amma ba ina yi bane wajen ina goyon bayan wani cewa na goyi bayan wani ba shi bane ba so da yawa suna duba nan nan da yan kwanaki kan bayan juyin mulkin wannan wannan hudu ba ta minti goma sha bakwai ce wani yadda ki minti daya minti biyu ya yada daidai abin da yake so iya da alaka ga wutar ya yada shi kuma a cikin hudu bai kowane tashi da kowa ciki amma ya ga shi kowa ra'ayin shi to wanda ya ji wancan sai ga a can kake wanda yake a can gari to da ka ranar abin mutane gaskiya mutane a yau ka diba mutane wallahi domin hanzu ba sanana ba yanzu a ce malami shiga siyasa domin abin lalata dawo da tare ce don a yau sai mutane sun yi siyasa kan addinin su wallahi Allah wani da yawa ne ya rubuta saboda siyasa na ta hudu ba a nan ɗaya don wani bangare cewa duka ba hasu bi na sallah gaba daya kuma an kwan biyu shi kuma ya juye kuma ya kaza ne kuma shi ke nan zai kuma za ka soce za ka koma can kuma aka taɓa wani daban za ka yan uwa wallahi ba ni da wani ra'ayi na adawa ga wani duka so muke su shiru do muke su shiru ba wani a ce gashi wai misali kuna magana magana suka magana ba su tun da nake masu ko a waya ko gaisuwa tun da ya mulki bai tauna ba shi ko Allah ko biye shi dalilin haka sa masan ko kyauta ta gwamnu nuna ba na amsa gaba daya kowa sani ko kyauta ta kanar da wani malamai bai ta amsa ba kuma duk gwamnatin na kawo an kawo mini tabbata na ta amsa ta amsa ba dan yanzu ina da ra'ayi nawa da mu ne ina ga shine dije a wajena ba da nake haramun wani ba a ni ina ga cewa in dan ka bani ci kamar kenan ka bani kasa yin kina iya wani aiki na ko ɗaya cikin makusantan gwamna wancan jegusa ya kawo maka abin da shi kamar da guda suka gida na da cewa da shi buga shi da ya dake shi da ce yanzu ka kama wani abin ka bani yanzu in na amsa na ci in ne magana kan kudu za ka ce ne ma na ci an zubar da bukata wannan bukata da kuma koma da gani ku kuta ku tambaye duk wani wanda yake gwamnan nan nan gwamnati tun wancan gwamnatin ku tambaya ku ji ba wanda bai kama kuma akwai na masa tambaya ku ji dan sai ina da ra'ayi nawa na ka ji abin da jikin shine gaskiya shine kuma ba ruwa na ka ce kaza ka ce kaza ba shi bane ba kakku damu ma mutum ya ce ina nake ni ne na san tsakanin Allah nake kullum Allah mana kuma mawaka kan ne kuskure kuma Allah ka muna fata na siyasa duka Allah ya shirye da su akan ne shine gurin mu kullum in ba wani abu kenan da ya shahi wani matsala kuma wallahi inda har a ce siyasa ce goyon ba zai ba ta gwamnati ba nake kusa da kama wannan ko ba gwamnati aka taba yau nake kusa da kama wannan saboda prime minister ne abokin yan yanzu yanzu na ya kiran shi yanzu nan nan da yan wata kwantara wata ranar muna na zo zan hau karatu na don suke da sun na ce ana gaida na zo nan zan haka tuki da ya zo nan cikin iskar ya ce in je mu gaisa na ce a kasu zan fara ko da ce hijab hijab wata mu gaba da shi to kenan har kusa da ya shiga siyasa ta yi amma siyasa haka da dan malami ina ga abin kira ya yi komi ka yi kira shi ne dan kowa na kai za a na fi kota na kota kwana kowace jiya da baka da shamuwa da angulu da kwana daga malami ya ce koma bangaren to wancan ka turi shi shi ne matsala a kasar ganiya da ka ce ka koma to wancan ka turi shi ka ce ba naka bane ba su mace duka mace tare in ma yin siyasa a tsaye haka wata ran ko gani da kan kuku siyasa ba ce amma malum ya a wani cikin wasu kafin a zuwa gida ma a samu da na kwarai kamar jagoran siyasa ke ana ta yaka wata ran yadda an gyara na kwarai a cikin kai jagoran siyasa haka muke wata Allah shi mu similar rama
وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون uwa nan mun ji irin abin da ya wakana na taurin kayan al'ummomi game da manzanni ko irin abin da su kawai suka manzan Allah tsala na raddi game da adawa da shi annan Allah subhanahu wa ta'ala a nan yana wa manzan shi ta siliya ma yana kwanta mai da hankalin shi ya san irin abin da ya game da shi ba shi ba ne harau ba shi ne ma na ƙarshe Allah ya ce ma arsalna fi qaryatin min nazir ba mu aiko ba a cikin garuruwa su gabata ba inda muka aiko da wani manzo mai gargadi illa qala mutarfuha inna bima kuntum bihi kafir sai manyan garin jagororin garin masu wari aji sai sun mai damu wannan mai gargadi cewa an ki ba a yin abin da ka wadi an ki ba a yi sai mai taurin kai mun kawo ce ma abin da kuma cewa an haifi ku da shi kenan kai an maka ba kai bane haro haka suna lalata cikin ba cikin al'umma farko haka ne halin manyan gari maimakon su ne jagorori zuwa ga shari'a su amsa gaskiya su suke fara fada da ita su ne a gaba me suke cewa madogaran su وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين
abinda suke dibawa kamar da yake abin sananne za ka ga mahi yawa masu amsa kiran manzanni masu rauni ne kamar da mun karanta ruwa ta imam bukhari wanda shugaba na rum hirakalu lokacin da ya zo yake neman labarin annu sallallahu alaihi wasallam a cikin tambayoyi da yake ma abu sufiya na suwaye suke bin shi manyan gari ko ko ya ku bayan du'afa ya ce a bar du'afa masu rauni ke bin wannan annabi ya ce kuma ta ba wa kusur ya ce daman manzanni masu rauni ke mabiyarsu mai yawa masu rauni masu raunin gari haka sun malaka cikin bayan shi to su suke dibawa yoshi zai yi mu wa ƙalu na hannu a kasaru amwalan wa aulada mu muke da yawan iya muke da kuɗi mu muke da yawa majorite mu muke da dukiya da haka wa manhana bi mu'addabi mu ta yaya Allah zai mana azaba da tuni kenan sun sa ba ku za su gwadawa kenan yanda a nan duniya Allah ya yi ta su su ne jagorori masu kudi masu ɗiya kenan Allah san su ne yake yadda anan Allah ya yi ta su ya musu wannan gatanci wanda ko ba ku da shi haka ma a can kenan bai wa Allah mana azaba wannan tunanin shine tunanin mutane tsammanin su da Allah baka dukiya da cin daɗi san kai shine ya Allah ya manzan shi kul ga ya musu inna rabbi قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل ga ya musu inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir ga ya musu ubangiji yana shimuda arziki ga wanda yake so ya bashi fata fata ko mun kafirce shi ko mun imanin shi wanda ya ga dama ya bashi wa ya kaddir kuma in ya so ya kuma ta tattakin duk imaninka kuma duk kafirce ko ne sai ga mai imani ne wata nan abinci ma yana ba mutum zana sahabbai a kwanan nan ba ci abincin ba yunwa ma ta ga ta sa ƙarni ci musabban annabi sabon shi shi kan shi yake yin yunwa kenan ba shi bane matsayi a wajen Allah na ya baka arziki ko ya gama ka talauci duk wannan ba a kiyasi ba ma ba ba a kiyasin alaƙar bawa da Allah ta wajen arziki ko talauci shi na can cikin fajar Allah ka tafi amma insan idan mutala rabu fa akarama wal amahu فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما
Allah ke cewa fa'ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani halin mutum Allah ce idan Allah mai jarraba ibtila'i jarraba ne nabrukum bi khair bi shar wal khair fitna jarraba kai ne idan Allah ya mai jarrabawa ta dukiya ta jin dadi Allah ya bashi wadata ya karrama shi da ni'ima sai ce ka rabbi Allah girma ne Allah ka san Allah ya karrama shi kai Allah san shi yake halin mutum kenan to wa ma da mata lawo faqad ra'ala rizqahu amma idan Allah mai jarrabawa ta ɓangaren aka matsi hannu da ken ya nema da ken a ci abinci da ken da wahala fai ƙulu rabbi a hana ya ce ubangiji ya wulaƙanta ne Allah ce kalla duka wannan magana biyu Allah ya tsawatarwa duk abin ba haka ba magana ya baka ya karrama ka da dukiya da wadata jin daɗi wani abu ba shi ba ne ba Allah ya karrama ka cewa Allah ya gama ka da talauci da wahala ba shi ba ne mai wulaƙanta ka duk wannan ba wa Allah kiyasi da su Allah yana ba da arziki ga wanda yake so ko na kware ko na banza shiriya ce Allah ne wanda yake so ke ba shiriya ce Allah ne dan gata ne mai rabo amma arziki ba a kiyasin alakar bawa da arziki da haka ce ga ya musu kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir Allah Ubangiji na yana shigo da arziki ga wanda yake so kuma ya kumta kama wanda yake so amma duk da haka walakin na aka tsara nata da mahiyo mutane ba san da ji suke wani abu ne Allah baka shi ke na san kai da ke a bai kuma da maka bai san kai ne duk wannan ba haka bane ba rashin jahilta mutane ne jahilci ne kana ba amma ka gudun gudun manya a gari kaza kaza san ku Allah ke ba haka bane ba ci gaba
وما أموال يقربكم عندنا زلفى إلا من آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون نعم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى don haka wannan lissafin lissafin banza ne ɗiya ko dukiya kina dukiyoyinku da ɗiyanku ba su ba ne ba suke kusanta ku da da Allah kenan ba ruwan Allah da yawan ɗiyanka ko yin dukiyarka ba shi ba ne Allah ya ce illa man amana wa amila salih kurin abin da yake kyauta alaka ka da Allah ko abin da yake kusanta ka da Allah illa wanda ya yi imani kuma ya gama da aiki na gari imani kadai bai yi wa imani kadai ba aiki a duka ya san gamu imani kuma da aiki na gari shi aka ce halisan sawaba ka yi dan Allah kuma ya yi daidai da Allah ta bi tukun amalan ba ya ce amalan saniya aiki na gari wanda kenan ba yadda za a yi kai karan kanka ka iya sanin aiki na gari da Allah ke so sai ta hanyar wanda Allah ya yi shi muhimmancin bin kitabu sunna ka bi qur'ani da sunna kan fahimtar magabata dan Allah shi yayi mu dan bauta mishi dan haka shi ya san abin da muke so ba abota mai ba abota Allah da ka da ra'ayi to da kace kaza mai kyau ne wace wa kyau shi ne hadarin bid'a wace maka mai kyau ne kai kawai ko nan kai hudu Allah da biya maka ba haka dan haka duk mai san ibada kyakkyawa ta gari wanda Allah zai karba sai ka koma tushe wa ya aiko wa ya gaya maka shi ne kyakkyawar ibada ta gari dole ta zama to an yi dan Allah da imani kuma an yi ta sawabar daidai da yadda aka ce kai ta wani yashi na abin bar mafi da mutane sun kalli karatu su aje karatu a gefe suka rayuwa gaba zai zai wani abubuwan misali malaman ma'ana duk masu kiyar zuwa gabe da al'ana masu kiyar yaƙi da sunna duk da makarantunsu za su suna kantar da iziya ko risala ko adami ma ake mai risala duk wani bayanin tun farkon da tabbata ma tun wani kuma ka bayani ka yi maka nisa ka fara rikici da kuma hukumcin fikiyu sai da makan kan aƙida da risala ka yi gajin fikiyu kasa gane sai da ma shuɗa kan aƙida da risala da lai aƙida gangare ya yi wannan gangare ya risala a kuma su karanta ka ji tun an na gaya maka alimar ƙaunin bin nisa imani kalma ce ta baka kalmar shahada ya ce kuma ƙaunin ta imani bata yi wa sai da kayi aƙidi da da niyya ta ƙwarai ya ce da niyya ta ƙwarai da kalmar shahada kuma ce kuma yadda ila da mafi da aiki ya ce wala niyyatun wala wala ƙaunin wala niyya wala amurin ya ce da kalmar ya ce da niyyar da kalmar aiki ya fi mafi suna daidai suna duka gama ce kayi niyya ƙwarai kayi kalmar kayi kalmar ta shahada kayi niyya ƙwarai kuma ka aikin ta duka fuskar uwa sai su yi muwafaka daidai da suna da nan kaga wannan darasi ne na akida aka hawa maka kenan ne yanzu dan na niyya ban na iya cewa mai da bid'a sunna kuma ke niyya da eh niyya ga mai kyau ko kai niyya mai kyau kai aiki mai kyau ya haka yanzu nan wani sai tin aka mata da sai tin aka mata da din da ke sun nasa ibada ina san bautar Allah na yi ne kware ina san Allah ne na san manzon Allah na san manzon Allah ka mutu amma sai ne aiki da aka diba ba haka ne yake ba ruwan da shi ba ruwan da shi kuma kuna cikin ɗansu cikin masu cikin wannan kwanakin ka ji wani abu da baki har magana cewa an gudu duka zaka ga numa bai sa annabi kaga mu a ke kuma muna da mu aqidar ahlus sunna wal jamaa mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya huce mu mance balle cikin dana shi manzo Allah ya huce mu mance balle har wanda wani kiran sana shi ya huce mu a wajen mu mu aqida al-sunna jama'a sun ki manzon sallama din rayuwar mu din wasu mu cin mu shan mu zaman mu tashin mu kwancin mu shiga a ce dinin da ya zami sai ga al-sunna da suke a karanta bukhari muslim abu dawud tirmidhi sai ibn majah duk wannan karanta sunna ya yara dukkan mu rayuwar so muke haka mu rayu din mu haka da duk wani mai jin magana mai zaman to ya rayu yadda manzon Allah ya ce dare da rana kuncin ka da rana da dare da ko'ina haka ki so yaya manzon Allah ya ce ko ko rayuwar shi haka mu ya huce mun ce ba zai mutuna shi kullun cikin tana shi su ne ya shekara eh aje ayi waka ayi kidi ayi waka ayi zai file maza da mata shi ne wasu annabin Allah shi da mu cika ba da kenan Allah ya ce illa man amana wa amila salihan sai wanda ya imani ya aiki na gari fa ulaika lahum jazaa'u dhif bima amilu wanda ya aiki na gari ya imani ya aiki na gari Allah ce wa'annan su suke da lada sakamako wanda ake lullumkawa kan aikinka kuma wanda ba sakamako a dhif na lullumkawa bima amilu dalilin abin da suka aikata wahun filogorufati a rinu wanda su suke cikin benaye benaye birnin cikin aminci a nasarar ke cewa inna ahalar jannat ne tara awon ahalgwarin fokin mata ana ta kafin durri algabir ilofar annabi da zanaka sahabbai yan aljanna kan benaye wani zai hango wani a sama can sama ya ce yadda kake hango wata turmamu wajen haka za ka hango wani can arjan har ita ma katagori katagori ne ya ce suka ce harsu la tilka manazir anbiya la ya bi duku haka yarum kala bala rijalun amurun billahi wa sadabar murtaki ya ce ba ba annabawa wani ba su da musamman ta tsakiyar sun layi a wannan matsayin annabawa ne ya ce la ba ma annabawa ba ne ba ya ce mazaje ne mutane ne ba suka yi imani suka gaskata da manzannin Allah. Allahumma benaye gida guda annabi ci ta baka shi ba na anjir ba ko na ƙarni ko na waye simitur ko waye na bildin ba sinariya ba lu'ulul mujawwaf lu'ulu diamond yace kana da gida wanda yake 60 min fi sama' ba metar ba mil fattin a sama ya tafi bildin kuma ba su banti ba lulu aka rarake aka rarake maza da ce fiha alun ciki kurin iyalan ka ne kurin mata ne ko ina ta wata wata wata wata ba gida gida kurin bindin kuna kada ha ba dan wa ga wurin neman shi yasa wani bawan Allah da wacce aka ce shiga aljanna ya gada mana gidan ya hade su ya hade su jira ta ya rabbi wajin ji Allah gani a ce ba Allah ga wanda ba kai nan gidan ka na aljanna shi ke aljanna abu haske ko ya sama ya hade su jira ta ya rabbi ba wala da bin ta ta shi ba Allah ba Allah bane ba gidan ka na aljanna ha ba Allah kai bilahi Allah kai bilahi yace kenan wa'annan masu imani da aiki nagari su suke da sakamakon lada limki sama limki kuma bi ma'aminu don aikin da suka aika abin suka aikata ya ce wa hun filo gurufati aminun suna cikin benaye cikin aminci Allah samu a ciki والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون
to yanzu mun ce matsayin masu imani da aiki na kwarai sai ta wallazi ne sa'auna fi ayatina mu'ajizi amma waɗanda suke tawama su kai da kawo wajen aka ce gaji yadda awi mana wajen faɗa da ayoyin Allah ka akari ana masu faɗa da gaskiya su wa masu su kai su kawo mu'ajizi ana mai wa'ajin ma ya gaji wasa ka zo wacce ƙarya ce na ana kaza na gama kaza kawo cikin da masu zuwa ga ayoyin Allah to masu wannan aikin su ulaika fil azabi muhdarun wannan su ne suke halatta mana abin kaiwa ne cikin azabar Allah qul inna rabbi قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ده هذا تقول قيامس إن ربي yabsutu rizqa liman yasha min ibadi wa qadar ga musu ubangiji shi yake shimmuda arziki ga bayan shi ga wanda ya so ya shimmuda mishi dewa fata fata amma ka ta lissafi kuma wa yaqdiru lahu kuma shi ne in ya so sai kuma ta ta da kin ga bawon shi wannan babu wani abu na matsayin alaka shi da Allah na kirki ne ba ibn a'a Allah ya ba da daula ga annabi Suleiman daula ce ya ba da ga Dawud can ya ba su Fir'auna da Hamana da Qaru kowanne da da ko kowanne aya ce Allah ba kowa ya ba kowa haka nan arziki ba shi bane ba soyayyar Allah Allah ce dan haka wa ma anfaqatu min shay fa yukhlifu wannan alƙawarin Allah ne duk abin da ka ciyar ko me ka bada dan Allah fa yukhlifu Allah zai mai maguru kuna alƙawarin Allah shi zaka cewa Allah alƙawarin Allah bawa bai taba ba talauci dalilin sadaka muke ta kariya ba dan dan ka sadaka dan ka bada alƙawarin Allah ne zai rike mai zai mai maguru wannan ka ce kullu kowace sahiya akwai mala'iku guda masu sauka saman duniya kowanne kiran shi wannan yana kira ya Allah ka mayewa mai badawa gurbin shi kuna ake ci addu'a shi kenan Allah ka ba mai badawa ka mai mai gurbin shi kuma ɗayan iya addu'a Allah ka tauye albarka ga mai badawa ta haka mun san kun bada ta mutunci Allah haka nasan guda ne ba ce ka bada gaba ɗaya ba ta ke min amma da kun min kaza daga ciki ka zama mutum mai badawa kakka matsi hannu ya ce haka ne kutum aisha in fiki la ta sami min lashi kilalan aisha ki bada bada ta fi tsoron talauci ga Allah bada kurum ba ya ta mutum bada kurum ya ce wa ma'an faƙatun min shayi da abin da kuma bada na wani abu fahu ya kulifu Allah zai mai min gurin wa huwa khairu razikin kuma na shi ne biye mai arzikawa Allah ka arzikawa
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون
nan Allah subhanahu wata'ala zai kumyatar da masu bautar wani Allah a gaban duniya a gaban kowa da kowa ga masu bautar ga wani ake bautawa da Allah ya tabbatar maka kai ne bin wani san wani wani ba kowa bane bai da haƙƙin bauta Allah sai ya gama mutane da suke bautawa na aljannu da mutane har mala'iku kuma a gaban ka Allah sai ya kure ka san wani ka bauta mu banza cikin wani Allah ke cewa wa yawmal hashuru jami'a ranar da zamu tattaro su gaba daya da mutum da aljanni da mala'iku gaba daya sun mai kudu da mala'ikati Allah zai ce mana da kuma saboda mala'iku ka san su hatta masu bautar gumaka na kwanar shawa ko suna ga ai wannan gumaka akwai wani ruhi na mala'ika da yake zawa a ciki wani ruhi ne mai tsarki haka suke gani kuma ganin yanzu da shaidan sukan ji wani sauki wani abu daban wanda yake jin hankalinsu kwanan akwai wani abu a ciki cikin aljini ne ba ta da su to Allah zai tambaya zai tambaye mala'iku a gaban wanda suka ce suna bauta musu Allah zai ce musu a ha'ula iyakun kanu ya abudu wai na wai nan da gaske kukin ne suke bauta tawa ku ku suke bauta tawa a gaban su masu bin mala'iku masu suna bauta mala'ikun da mala'iku zai mala'iku tambaya ku waɗannan ku ne ku suke bauta ma qalu subhanaka قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون قالوا سبحانك جن wannan kalma malaku za su za su ci tsirkin ka Allah Allah kada ka subhanaka kirsan girin Allah Allah ka huce a gama ka da wuri subhanaka Allah ta tsarkaka idan za su yarda ga masu da'ani za su ce an ta waliyuna min duniya Allah kai ne waliyun ba ruwan da su kai ne mutum mutum Allah ba su ba ba ruwan da su bal kan ya abudu jin akasarin bin mu'minun a a magana mu ba ta so ba bal kenan ba mu ba suke bautatawa almai almaiwa aljannu ne suke wannan wuri aljani ne ke yaudarar su da wani hikima ta shaidani a zo a sa gurkin a gaba ya zo ya wani sauti ko wata shiga daban dai ta jan hankali ta kama mala'iku ne a ba mala'iku wannan aljannu suke wata babu ba don haka wani an ce kenan don a kure su da haka allah zai wa isa alaihi salam an ce allah zai tsaye da isa ne don yana da mabiya masu yawa a kan saman ƙasa sun ba shi matsayin allah har yau suna nan shekaru aru-aru ake cewa ko yau dubu biyu muna ta dai mulmi hamar bantuwa da aihuwa shi ko kuma wannan da yawa sun juye kan bautar shi maimakon ɗaukar shi manzo na allah to Allah zai tsaye da Isa an ma annabawa da yawa amma ganin shi da mu yi mu yi mu biya kan wannan mas'ala Allah zai tsaye da Isa alaihi salam zai mu tambaya ya ta maryam a an tubuta nasu wa in qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب Allah subhanahu wa ta'ala ya Isa ibn Maryam أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهان من دون الله وإذ قال الله يسمعه كتنا لوقت إن الله زي كده يا إذا ده مريم أأنت قلت للناس كيني كتي ومتاني اتخذوني وأمي إلهان من دون الله كي كتي ومتاني ده كي ده بابك أدوكيب أبوكو تابيو بنيبا بندري كيك ولي dan ai ilahai kenan isa da maryam kuma da allah haka suke haka haka suke ba ya sai haka wani wani ishara ce wai da ɗa da uwa da sansus bi wai ya kasance wai ya wasu sun ta tandita tandita abu uku kenan kenan da allah da isa da maryam da abu guda ne haka suke da abu guda ne akidar su da wani abun uku da abu guda ne kenan isa da maryam da allah kai ka wadda wannan magana a gaban duniya zai haɗa yin tambaye kowa ya yi kai ka ce musu su ɗauke ka da kai da babaka abun bauta biyu banda ni jin haka isa alaihi salam zai rikice abin ta da ta subhana Allah ka tsarkaka Allah ka tsarkaka ma ya kunu ne ana bar mana salbiya Allah bai dacewa da ni in wani abin da ba ni da haƙƙi a kan shi wannan ba ba da wani matsayin bai dace ni wani abin da ba ni da haƙi a kashin gaba na na bauta mace in kun tukuru tukar alimta in hannu hudu Allah sai ka sani ta alima ma fi nasu wala wala ma fi nasu Allah dan na hudu ka sani da ka san abin da yake rai ne musa abin da ke tare da Allah ba ka san abin da ke nan ka annabi san komai naka ba amma ka san komai nawa kaga anan dan a kumiyatar da mabiyan shi masu cewa Allah ne ko dan Allah to haka za a wasu mala'iku duk wata wani Allah haka akwai samun wancan mutum ke ba kowa ba ne ba wani Allah ita zai tsafkantar da kan shi kan wani ture duk wani abu wanda bauta mushi shi ma bawan Allah ne ba abin da ya ga musu sai abin da Allah ya umarni cewa su bauta ta mu Allah ubangiji na shi na Allah ce kenan haka suka ba da amsa tsarki ya tabbata gare ka ya Allah subhanak anta waliyuna min dunihim Allah kai ne mutuncin ba wannan mutane ba balka ya abudunar jin a kurin aljanu suke wata ba ba kuma a kasar mun bihin mummuna mahi yawansu suna imani da aljanu ba mu ba ci gaba
فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون فبايا الله سبحانه وتعالى يا بيان الدرون دون أن تنبشي بعد da ƙaryar cewa ba gaskiya ba abubuwan ba Allah ba to bayan aiko a nan duniya matsalar sun ce ma Allah subhanahu wata'ala sun kama wani suna tsammanin zai musu ceto gobe kiyama kuka sau gida na rahama Allah shi ne don kiyama ta zo kuma wani abin ya zama to shirme suka yi sun bi banza sun bace to a nan ba gyara za ba ba magana a tuba a gyara a koma a gyara a'a Allah ce fa da yau ma la yamliku ba'dukum li ba'd naf'an wala darra a yau bayi ba wani wanda ya mallaki wani abu ya amfanar da wani ko ya cutar da wani ba mai wannan dama a duniya aka ba ɗan adam ikhtiyar an baka zabi ka yi ko ka bari ka buga ko ka buga ka je ko ka je da an baka ikhtiyar zabi amma kiyama Allah ya rike komi zabin da Allah ya baka a nan duniya ka zama telebide magana baka ya ce ka yi gusa an ce gusa baka da komi a nan duniya Allah ba mu zabi ina iya a ce kaka je kaza kana iya zuwa an baka dama ka je ko ka je ina iya yin kaza in ce ina ce ko banda yi na iya sallah ko banda sallah duk an baka zaba aka dama kai ka sha giya ko ka sha giya kana iya zuwa ka sha kana iya bari duk wannan haka Allah za ya ba ya kai abin da yace baka lada kai abin da ya hana ima haddin azaba to a lahira ba mai uzuri ko yau ba wani wanda zai iya amfanar da wani ko cutar da wani kone wani ƙulun da dina zalamu a yau kuna ta za mu gaya ma duk wanda yake a zalimi ne na zalimi duk mutumin da cuta kashe da kanshi yau suke a zalimai wanda suka gama allah da wani babu haƙƙi don da kansu suka cuta kansa da kansu ba wata hujja ba mu dogara allah ta ce mana zuku a zaben na da kuntu biya tukazinu yau kenan kuma abin da za a yau kuma za ku ta ɗanɗana zama cikin azaba ta wuta kuma haka amma haka dan a can duniya kun ce karya ce nan kuma ga wuta dumudu za ka a danna a musu tambaya a fasihiru na hada a antum da dusu ku ce tsahin za ka a danna wuta wannan ma tsahi ne can duniya an kai an sun aya ce tsahi ne fiye da ba aya wata tsahi ne dan kasa an danna wuta musu tambaya dan dan zolaya a tada musu hankali dan kasa an danna wuta a musu tambaya a fasirun hada am antum la tubsirun wannan ma tsayi ne ko ba ku gani ba magana tsayi sai za ta gudan kudan dana azaba ta wuta dalilin kai ta da kuta ne Allah ce gaba وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين
Allah ki ba nan kan duk Allah subhanahu wataala na ba manzon shi hakuri ya kwantar mai da hankali kai samu damuwa halin da yake ciki kan shi haka suke tai ga daga cikin hatta wa iza tutula alaihim ayatu idan aka karanta musu ayoyin kuma ayoyin da bayyinat aya ce a hili karar ba wani wanda su gane ba wata shuba sun gane kun ayoyi ne karara amma ƙalu ma haza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba da suka cewa ya ku bayi kai ku kyale shi kurin wani mutum ne ya zo so yake ya kange ku ya hana ku abin da kuka samu na uwaye da kakanni haka aka gada haka ake yi kowa haka ake kurin wani washi ya hana mu bautar uwaye da kakanni nan biya a wajen su kare da kullum za ka majiya matattu kullum hannun mata duk matattu hatta da far'auna hatta da far'auna iya hujja da uwaye da kakanni hatta far'auna
me ce musa kuma ba da ƙurunin wula ba ka ce musa ba da musa ya buga aka buga a ƙunshi ba hujja ita wa musa kuma ba da ƙurunin wula
musa wai me za ka ce kan addini wa mana harko su matattun da goshi da yi ne shi yanzu zai ke wayewa ta da hankalin mutane kenan musa ya ce matattu ne kun shi ya kawo ta su a wasu yanzu ba ka ce muka malam wani malam wani duk wannan ba su gano wani ko gano Qur'ani ma kai ce kowa sai Musa ko bala kurun wala nan wata hikima ce cikin jama'a yake so Musa ya wada matsayin uwayensu kenan dan a ce Musa ya kawo ta sai ya ci dan wuta ne shi kenan a waka bar shi Musa annabi malaman san Allah ne ne Musa ce mishi qala ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa Musa ya ce mashi a ilimin hannun ɗorin in magana kowayenmu da kakanninmu yan warko sai musu ilimin hannun ɗorin iliminsu mai matsayinsu ‘yan wutan mene ne sanin wannan iya cikin iya wajen ubangiji na fi kitabin latin da larasa can iya albashi kuma allah bai mancewa bai bacewa iya nan wani tsakanin su da allah ne ba wajen ake ba ba huta ba kada shi ke ne su ne mu za ka ne za ka rike tabo kenan kaga hujja uwa da kakannu tun farko ma ne kowa ya ce wani su ne daidai da annaba ka shiga mata matsala ta dibi uwa ya ka yanzu kenan wani mata tuni kaza kaza to shi ne suka suka ce a da a soke shi ta ce wannan kurin wani ne wani mutum da ya zo illa ma huwa kenan ma'ana ma hada ma'ana kenan ba manzo bane an ya zo ya kira shi manzo daga Allah da suke tuya mutane ko bayi ma hada kenan wannan ba manzo bane illa rajulun yuridu an yusuddakum amma kan akabakum kurin mutum ne sample sample ba wani magana manzanci kurin mutum ne kaman kowa ya zo yake so ya kange ku ya hana ku bautar kuwaye wa qalu ma hada illa ifkun muftara suka ce kurin wannan ma'ana abin da yake wannan ke wadi ba wani manzanci Allah ya aiko shi ifkun kurin kirkiran ƙarya ce shirya subhanallah ifkun muftara ƙarya ce ya shirya da kirkira ya dangana mu Allah nan ka kenan an ɓata manzanci da ba manzo ba ne kurin kaman kowa ne gama garin mutane ne ko makarici ba shi kenan ma sani bazan Allah an saki an annabce shi haka suke mabiya don aiki aiki jagorori haka suke wani Allah ce wa qala allazina kafaru lil haqqi lama ja'ahum yace kawurai sun wadi lokacin da gaskiya ta zo lamma ji almace da suka ce in haza illa sihirin mubi me ce lamma ji abu nan me ya kan da kai da halin mutane wanda ba su da rabu lokacin da shirya ta zo wa'azi ya zo ba su tsaya ba suka yi tunani su diba gaskiyar wannan magana da abin da ta kumsa me ya amfaninta me rashin amfani me gaske me ta mai shi kasiyar mai ta kamar yadda wancan tun da kawuri ne da ke mai hankali ne irakal makanta da balaki kaga irakal da yake abin tsaya yake bincika me yake cewa me ma'ana kaza duk tambayoyin da yake yi suna da ma'ana wa yake bin shi su wa suke bin shi ya yaki ya yaki shi yake ya kamar shi ya halin shi wanda awa an yi ta da yake haka ya kamata amma su a a kurin sun gaya ma gaskiya daga zan wata kurin in hada illa sihrun mutum kurin tsagi ne mubin kuma karara kaga wannan iya karantar da ke cewa tabbas shawa sun ga abin mamaki daga wurin shi sun ga abin da ya yi ƙarfinsu sai suke tasir madama sai da mace maji abin da wuce hankalin da suke maji kiran sun ga aya tabbas amma mai kunsu da aya ce daga Allah suka ce sihirin na kun mubin kurin tsayi ne a hili karara ba wani ba wani boye kenan kuran kenan an mene da awai da aya cewa sihiri ne Allah cewa ma atainahum kutubu wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadir Allah cewa ma atainahum min kutubin yadrusunaha suna da makarkunan shawa don abin suke fada don adawa suke allah ce ba mu ba su ba da wasu da tattawai ko takardu wanda suke karantawa suke da mangalu duk da duka da suke rikire ne duka suna hudu kun suna mai suke suna kama gara kun taka suna da magana da gurin suna shata suna faɗi da gurin ba wani nasi kurin da ka suke ta abin suke wani ba wani ban ba da wani littafi da suke karantawa kuma ma arsalna ilayhim qabla kamin nazir kahin kai ma'ana a wannan mutane da ake magana da su wanda ake yawon da a wancan zamani bai kore asalin makka garin ibrahim ne garin annabi sama'ila ne amma da adawa shi bana ana magana da su ne wanda annabi yake kira naka akwai zuwa ga su ake magana su ne yanzu ba aiko musu da wani manzo ba kafin kai ka zo ke ne ka zo kai wannan da'awa su kun ba su da wata madogara ko daya kudin da kayan suke ci shata kun su wani don haka mai Allah ce وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير to wannan abin da suke yi na kare ta haka Allah ce wa kazzaba allazina min qablihim kayan su al'ummomi ma da dama kayan kai sun kayyatar da manzanninsu amma ku sani ba wa'incan da suka rigaye ku ku suka tare manzanninsu wa ma balagu mai share ma'ataina sunansu suke ji da kan ba su mallaki ba ba su kai ba ɗaya cikin goma wa'inta ya marko ba ana ba su kai ba ɗaya fiziyam abinda allah ba wani ya marko ba labarin adawa samudawa ga ƙarfi ga dukiya wadda ƙwarisha ba su kai wajen ƙarin sun yi su wajen duke sun yi su kenan ba su kai ba ɗayan goma abin da Allah ba wancan amma su diba ya Allah da wancan ya gama da su ya gama da adawa masu alfahari masu bin nakuwa haka sun amwala wajen ƙari wata mu dukiya haka suke alfahari adawa ga sun zama labari gurin Allah gama su sai gidajen ga san mudawa da ƙarfi da komi ga dukiya da komi amma Allah gama da su kenan ku ku komi ba ba ku kai ba ɗaya cikin gomansu amma ku dibayin da Allah musu kace kace gama da su fa kazzabu rusuli wa'annan ay sun karyatar da manzanni na su ma amma fa kaifu kan da kiraya kamuna na azaba da na musu bayan laifin kace da manzanni Allah na kira su dauki darasi ga Allah an ɗayan farko duke sun yi su kadin sun yi su amma da aka aka musu da manzannin Allah suka karyata ku dibayin da Allah musu kamun azaba da musu kinan ku ku dauki darasi Allah taimake mu dukkan da sai ga lokaci yayi Allah kai mu da sun gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh